بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وفي جمعكم muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sari haduwar mu a wannan safiya ta lahadi bakwai ga watan muharram a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda cike daidai da goma ga watan 11 a shekara ta 2013 a lissafin milaniya kuma kamar da dai aka saba a irin wannan safiya ta lahadi muke karanta sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum da tafiya dai ga shi tana ta tahowa ko muna cikin karatun abin da ya shafi ghazwatul ahzab yakin ahzab wanda rundunoni suka taru akan garin madina da niyyar gamawa da musulunci da musulmi baki daya amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su abin da suke so ba za mu tashi a inda yake cewa wa qad kana ahraja mawqifin yaqifuhu almuslimun kada indakum طيب نبدا على بركه الله bayan ya yi magana akan yadda waɗannan mutane bayan sun zagaye garin madina da yadda labari ya zo na kintsin banu ƙuraiza na warware alkawari bayan huyayyi bin akhtab ya ji ya sami shugabansu da dai abin da ya karkare zuwa gare shi kuma har malamin ya bayyana mana cewa duk da wannan kokari da suka yi na ɓoye wannan hakika mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu su je su gano me hakikanin banu quraiza cewa sun warware alƙawari to sai kuma yake cewa qad kana ahraja mawqifin yaqifuhu almuslimun wannan hali wannan matsayi da musulmi suka tsaya cikin sa ko suka samu kansu a cikin sa shine mafi tsananin hali a wannan yanayi shine ahraj mafi tsanani mafi sa damuwa wanda ya saka cikin kunci da rashin kwanciyar hankali ya ce falam ya kun ya hulu bainahum wa baina ƙorai ta shai'un yamna'uhum min darbihim min alkhalf domin kuwa babu wani abu da yake shiga tsakaninsu da banu ƙorai su musulmi ba abin da ke tsakaninsu da ƙabilar banu ƙorai wanda yamna'uhum zai tsare su min darbihim daga kawo harinsu min alkhalf ta baya بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه سيدي كما ga kuma kai a gabansu akwai katon ko katuwar rundina ta mayaka wato su waɗancan ƙuraishawa daga ƙafan da suka haɗu wanda yake lam yakunu su musulmi ba su kasance yastati'una linsirafa anhu za su iya juya baya su bar shi ba kun san halin da ake ciki kamar da muka wasafta ta wannan gefe arewacin madina inda aka yi rami ta nan kafirai suka biyo to ta can baya kuma a cikin gari da kuma gefen bayan gari domin in ba ku manta ba kabilar banu ƙuraiza a gefen ina suke daga madina kudancin gabas mun gane nan ne inda unguwar banu ƙuraiza take a nan suke to kaga idan haka ne kuwa an sa musulmi a tsakiya tunda banu qurayza yanzu sun warware alƙawari in za su ɗauko makamansu da mutanensu za su yaƙi musulmi za su yi musu ta'adi ta baya nan kuma ta gaba gefen arewa ga inda wato kafirai suke inda fatan kun gane to sai yake cewa wa kanat dhararihim wa nisa'uhum bi maqrabatin min ha'ula'il ghadirin ga kuma ƴaƴansu shine dharari wa nisa'uhum da matansu bi maqrabatin min ha'ula'il ghadirin suna ɓoye a cikin kogon nan wanda muka karanta a baya wanda suke kusa suke da waɗannan waɗanda suka wato warware alkawari har mutum ɗaya daga cikinsu ya leƙo yana wucewa ya ba da labarin mai yake gudana da kuma abin da ya aku gare shi aka kashe shi fi ghairi man atin wa hifzi ba cikin wata kiyayewa ba da tsarewa babu tsaro ba kiyayewa wasaru kama qala Allah ta'ala suka zama su musulmi kamar yadda Allah madaukaki yake cewa وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وتكما يعين idanu suka firfito shine zagat suka gushe daga inda suka saba tsayawa ido in yi kwalakwal lokacin da hankali ya tashi ya goce daga inda ya saba to ana cewa zagatil absaru wato hankali ya tashi kuma ido ya kauce ya firfito daga asalinsa wa balagatil qulubul hanajira zukata kuma suka kawo kusa da makogoro hanajir jam'in hunjur ne hunjura shine nan ƙarshen makogoro in kai ƙasa wanda daga shi sai cikin kirji to malamai suna cewa dama kasancewar zuciya daga gefen hagu take kusa da huhu mai taimaka wajen numfashi lungs din mutum idan mutum ransa ya ɓaci hankali ya tashi huhu na kumbura saboda numfashi da yake yawaita a lokacin da rai ke ɓaci daga kamar mutum na tafarfasa to a lokacin huhun zai sama zai jawo zuciyar tare da shi sai ta matso kusa da makogoro don haka wannan shi sa wasu malamai suka ce kamar da malam muhammadu aminu shinkiti yake cewa wannan aya malamai sun fassara ta ta gefe guda biyu ko dai ta ɓangaren zahirin alkur'ani ma'anar farko ita ce kama wanda da na fasafta wato huhu in rai ya ɓaci yana jawo zuciya tun da dama kusa take da shi sai ta yiwo sama ita ma ta zo kusa da makoshi kamar za ta fita in rai ya ɓaci haka ɗan adam yake kasancewa wannan kuma shine zahirin alkur'ani kamar yadda ce wasu kuma malaman suka fassara wannan aya da cewa kamar karin magana ne da yake nufin hankali da ya tashi an shiga cikin tsoro da firgici mun gane abu kowanne zai iya ɗaukar wannan ma'anar amma in kana da damar da zaka fassara alkur'ani da zahirinsa to yafi da ka kawo wata ma'ana duk da dai cewa alama ce shi kansa wannan ɗin ta firgicin idan wannan abun ya auku to amma tunda Allah madaukake ya faɗa wa balaghatil qulubul hanajira zukata suka zo ga makoshi to wannan tabbas hakan din ne yake faruwa ba iya maganar tsoratar halin tsoro bane sai yake cewa wa tadhunnuna billahi dhununa kuma suke kuke zato zato daban-daban dangane da Allah ma'ana wannan ya zaci to ko annabin ma yau za a kare shi ne ko addinin daga yau babu kenan an gama halaka mu shine irin wannan zato wato mummunan zato wannan ya zaci kaza wannan ya zaci kaza Allah ce hunalik a wancan wuri ne ubtuliyal mu'minina almu'minuna wato aka jarrabi muminai wa zulzilu aka kuma girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani hankali ya tashi ya domin yadda za ku suranta abin wani zai ce to ai wannan yakin mun kula bai kai damuwa da tashin hankali na abin da ya faru a uhudu ba domin a uhudu an yi ba ta kashi sosai an yi kisa an zub da jini wannan kuwa gaba daya ba a ma haɗu ba daga cikin irgara mai tsakanin muminai da kafirai to amma abin da ya ƙara razana musulmi kasancewar waɗancan mutane yahudawa sun warware alkawari can a baya ga mata da 'ya'yan nan a cikin lungun nan na ganuwa wanda in har aka bar su da su ba a san abin da zai faru ba su kuma nan ba su isa su bar wurin ba cikin garin madina ba kowa an zo gindin ganuwa ta fi kusa da banu ƙuraiza babu natsuwa a wannan wuri sannan kuma wannan tsarewa sai da aka yi wata guda fa ba magana ce ta kwana uku ko hudu kamar da muka wuce maganar tono tonan ga yadda aka yi shi da wahala ga tsabar yunwa da bala'in tashin hankali sannan kuma suka tsare su ba dama su koma garin madina ba dama kuma su gangaro cikin ramin wata guda ko kusa da wata guda kamar da zamu zo kaga duk tashin hankali na duniya ya taru a wannan wuri shine abin da zai sa ka fahimci abin ba wai maganar sara da suka da aka yi na yaƙi shine ya tada hankali makamai da malamin zai gaya mana wannan nau'in yaƙi ne daga cikin yaƙoƙi mun san akwai tsarin masu yaƙi suna kasa nau'in yaƙi iri-iri abin nan harkar soja akwai yaƙi na fuska da fuska kamar harkar mubaraza akwai yaƙin da za a yi da kibau akwai kuma yaƙin ma da za a yi na zuciya na tada hankali shine suke ce ma nervous war wato yaƙi ne wanda yake na asab ne ma'ana jiji ko jijiyoyin jikin mutum da hankalinsa shi ake yaƙa wanda wani lokacin zai ga mutum wani ma sai ya haukace sakamakon firgici da tashin hankali to wannan irin yakin shi ne aka yi a wannan wuri ba na takobi da takobi ba ne amma zuciya ce ta kaɗu fiye da wani abu shi yasa iya samu wannan sifa ɗin sai ce wa najaman nifaqu kuma sannan munafinci ya bayyana shine najama ai zahara munafinci ya bayyana min ba'dil munafiqin daga wasu daga cikin munafikai hatta qala har sai da wasu suka ce daga cikin munafikai kana muhammadu ya'iduna an na'kula kunuz kisra wa qaisar muhammadu da yana mana alƙawarin wai har zamu ci abin da ke cikin taskokin kasra a kisra wato shugaban farisa da qaisar da kuma shugaban rum yana mana wannan alƙawarin gashi duk abin ya zama ba haka bane wa ahaduna al-yawm wai gashi yau ɗaya daga cikin mu ma la ya'manu ala nafsihi bayan shi da kwanciyar hankali akan kansa an yadhhaba ila al-gha'it wanda har za ta iya bashi damar ma ya tafi bayan gari ma ba zai iya ba kun ga wannan kamar izili ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi da yake mana alƙawari zamu zo zamu samu hatta dukiyar sarkin Farisa da sarkin Rum gashi yau ko mu fita bayan gari mai bayan gida mu dawo mun kasa saboda tashin hankali in ji munafikai munafikai ne masu wannan zancen ko wani daga cikin su hatta yace wa hatta qala ba'dun akhar kai har sai da wasu ko wani kuma daban daga cikinsu yake cewa fi mala'in min rijali qaumihi a cikin taron jama'a daga cikin kabilarsa mutanensa yana cewa inna buyutana auratun min al'adu gidanmu fa ma'ana gidajenmu suna nan al'aura ce daga abokin gaba abokin gaba zai iya zuwa ya kai musu hari a kowane lokaci fa'azallana an nakhruj ba mu izini mu fita don mu je mu kare iyalinmu fanarji ila darina mu koma gidajenmu fa innaha kharijatul madina kharijul madina domin suna wajen madina kuma abokan gaba za su iya musu za su iya kaiwa zuwa gare su ba tare da wahala ba wannan wasu daga cikin su kenan su ma suka faɗi wannan yace wa hatta hammat banu salamata bil fashar kai hasai da kabilan banu salama daga cikin musulmi suka yi kokarin wato hankalin su ya tashi su ce sun janye sun fita daga tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk saboda firgici wa fi haula'i anzalallahu dangane da waɗannan ne Allah madaukaki ya saukar da fadin sa da yake cewa wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'ada Allah ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا yace anan ne Allah madauke saukar da wannan aya wa idh yaqulu almunafiquna yayin da wasu daga cikin munafikai wallazina fi qulubihim maradun da kuma wadanda a zukatansu akwai cuta cutar munafinci da rauni na imani suna cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura dama ba abinda Allah da manzansa suka yi mana alƙawari banda rudi kawai rudan mu suka yi subhanallah wa iz qalat ta'ifatun minhum kuma ka ambata yayin da wasu ko wata kungiya daga cikin su suka ce ya ahla yathriba ya ku mutanen yathrib yathrib shine tsohon sunan garin Madina eh haka yazo gashi a Qur'ani ya ku mutanen yathriba la muqama lakum ba ku da mazauni magana ta kare farji'u ku koma wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya wasu daga cikin su ma har suna neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qulun suna cewa inna buyutana aura ai gidajen mu al'aura ce ma'ana ga abokan gaba gidan mu abu da yake kawai suna ganin komai za su iya zuwa su kai hari wa ma hiya bi aura Allah madauki karyata su yace ba al'aura bace ma'ana ba komai a cikin tsaro suke ba abin da zai same su in yuriduna illa firara ba abin da suke so kawai illa su gudu su fita daga tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa duk wannan yana a cikin suratul ahzab amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi fataqanna bi thawbihi sai ya lullube fuskarsa da tufarsa ya samu tufarsa sai lullube fuska shine taqannu'i mun san wannan dan kyallan nan da larabawa a yanzu suke sawa wanda muke cewa hirami ko su suna ce masa kutra ko shimaz idan mutum ya lulluɓa shi cikin sauri zai iya taƙannu'i taƙannu'i shi ne ka lullube fuskar ka ta yadda na nesa ba zai gano wancan waye ba shi ne ma'anin taƙannu'i a lullube kai to shi sai da wata tufa ya samu wata tufa ya lullube kansa sallallahu alaihi wasallam hina atahu ghadru quraiza yayin da labarin cewa banu quraiza sun warware alƙawari ya zo masa to sai ya lullube kansa a fattaja'a yake shingida haka a kwance a ƙasa sallallahu alaihi wasallam wa makatha tawilan yayi shiru ya zauna wani lokaci mai tsawo hatta shtadda ala nasi albala'u har sai da bala'i yayi tsanani ga mutane ma'ana yayi shiru shi bai ce musu ga abin da za a yi ba kuma shi bai tashi yayi wani abu ba yana kwance ya lullube kansa ma'ana yana tunanin wanne mataki za a dauka sallallahu alaihi wasallam kun ga shi kansa wannan a ga wannan daga gun shugaba shi ma tashin hankali ne ko ba haka bane sai zuciya ta ƙara razana sai hankali ya ƙara tashi cewa to kamar dabaru kuma sun ƙuri sai a samu damuwa sun mana haɗa can wani lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura mubashiran yana mai bushara ma'ala yana farin ciki ya kulu yana cewa Allahu akbar abshiru ya ma'asharal muslimin ine muku bushara ya ku taron musulmi ma'ana ku farin ciki bi fathillahi wa nasrihi cewa da buɗi daga Allah da kuma cin nasara za mu ci nasara a wannan banda annabi ba mai faɗin wannan abu thumma akhadha yukhattitu limujabahati adh-dharfi ar-rahib sannan sai fara plan shine yukhattitu ya tsara plan ya ce to ayi kaza ayi kaza ayi kaza dan ya tinkari wannan hali da ake ciki shine adh-dharfu ar-rahin ar-rahin abinda muke ciki yanzu shine mujabaha kuma a tare shi mana a tare wannan hali da ake ciki wa ka juz'in min hadhihi al-khitta kamar abin da kamar ɗaya daga cikin wannan plan ko dabara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsara shine kana yab'athu al-harasa ila al-madina yace a samu su yanki na mutane a fidda su su je su gadin madina ma'ana a wari wasu daga cikin rundunan nan su koma cikin gari su gadi tun daga shi har a cikin mutane an sa an fara samun masu tsoron gidajensu akwai tashin hankali to yanzu a rufe wannan kofar yadda za a samu natsuwa yanzu a nan wurin hankalin da sai taru a wannan wurin kun gane wannan ai an yi maganin wani gefe na wancan barazanar ta baya cewa banu ƙurai da za su iya zuwa su kai hari ga mata da yara sai sai a wari wasu su je can su kai hari li'alla yu'ta az-zarari wan nisa dan kar ajewa yara da matan nan ala ghirratin ba tare da zato ba ma'ana ai musu ba zata shine ghirra walakin kana labudda min iqdamin hasim sai sai amma kuma duk da haka dole ne sai fa an yi wani abu a tunkari wani abu mai a yanke wani abu mai tsanani ma'ana ai wata yankakkiyar shawara kat da za ta dakatar da wannan hali yufdi ila takhadhulil ahzabi wadda za ta taimaka wajen ruguza ma'anawiyya da kuma wato wargaza wannan taro na su waɗannan rinduna takhadhul nan ana nufin a sa musu taɓe wadda za su ji tsoro su wargaje su koma ba za su yi wannan yaƙi ba yace dole mu samu dabarar da za mu yi wannan wata haƙiƙan li hadal hadaf domin tabbatar da wannan buri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أراد أن يصالح ويينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان سيسي ينزع بن ديك ما تمي دوبا دبارة تمنزل الله صلى الله عليه وسلم سيكي سوى ينزع كما تيي إنا وانت متمي لمكارنتا أبايا ميسأنن كش متانن ويينة بن حصن to anan ne aka yi tattaunawar zaman lafiya da shi da uyainat ibn hisnin da al-harith ibn aufin wanda su ne shugabannin kabilan ghatafan da suka zo da mutum nawa dubu shida yau wannan gefen sai annabi sallallahu alaihi wasallam kawo shawarar aje ai wata dabarar da za ta kauda hankalinsu domin mutane ne su galibi dama masu tare mutane akan hanya su kashe su su kwace musu dukiya in aka biyo musu kila ta hanyar dukiya la'alla za a iya korarsu su fasa wannan yaƙi sai a bar su da ƙuraishawa su kuma sun saba karo da su sun san su kun gani dabar ita ce ta zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya take yace hatta yansarif a menene ala thuluthi thimar madina yace a je a tattauna da su a ce za a ba su kashi ɗaya bisa uku na dabinan madina saboda su ware je abin nan rundunarsu su koma garinsu su kyale su da ƙurayshawa kun ga wannan dabar wa yakhlu almuslimuna li ilhaqi alhazimati as-sahiqa al'ajila bi quraish allati ikhtabaru mada quwwatiha wa ba'siha mirara yace wa yakhlu almuslimun sai musulmi su ware su koma gefe li ilhaqi alhazimati dan su riskar da cin nasara ta yaƙi as-sahiqa mai ƙarfi mai tsanani al'ajila kuma mai gaggawa bi quraishin ga quraishawa ma'ana dan su je su ruguza quraishawa allati ikhtabaru waɗanda dama sun riga sun gwada sun jarraba mada quwwatiha mato zurfin ƙarfin musulmi sun san yadda musulmi suke wa ba'siha da kuma ƙarfin su da tsananin su miraran ba sau ɗaya ba ma'ana ko a ce su musulmi sun gwada waɗannan quraishawa sun san ƙarfin su ba sau ɗaya ba a bar su da su mun gano nan dabara sai ce wajaratil murawada ala zalika tattaunawa da kintse kintse ne da wannan abu zai gudana ta gudana fastashara sa'adaini fi zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sa'ad sa'ad guda biyu da wanne da wanne sa'ad ibn ubada sa'ad ibn mu'adh da kuma sa'ad ibn mu'adh wanda duk sune shugabannin al-aus wal khazraj sai ce bari ya shawarce su me yasa annabi sallallahu alaihi ya ware waɗannan su biyu kawai zai shawarce su mu rika tafiya tare da darasin da ke ciki domin su ne shugabannin ƙabilun madinan nan guda biyu al'asu wal khazraj kuma wannan yaƙi an taho ne yau da niyyar alanƙome madina mutanen madina nan da suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi kariya da mazauni da makwanci to yau gashi a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an zo za a ruguza musu gari baki daya kaga su ne suka fi shiga cikin hatsari su muhajirun tunda adadin su dama bai kai adadin al'ansar ba kamar su ce ne kun ga mu fa baki ne a gurin ku mun zo muku mun jawo muku bala'i kaga su suka fi cancantar a nemi shawarar su ga irin abin da zai auko musu kafin ma a tinkari al-muhajiru kun gane dabarar domin idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari muhajirun kawai to shi nasu ne dama ya kamata ya zama shi dama wakili ne nasu duk abin da zai kawo maslahar muhajirun tana ciki kamar yana cewa ne to kuma wannan bala'i mu muka jawo muku yau gashi garin ku la'alla zai kare tarihin sa za a kare shi baki daya ya kamata mu yi tunanin ya za a yi kaza ya za a yi kaza kun gane hikimar insha Allah to sai ke cewa fastashara sa'adaini fi dalika faqala da ya gaya musu wannan shawara sai sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'adh din suka ce ya rasulullah in kana Allahu amaraka bi hadhihi fa sam'an wa ta'atan ya rasulullah in Allah ne ya umarce ka da wannan dabara cewa mu yi wannan wayo mu je mu ja hankalin ghatafan a ba su dukiyar dabino domin su rabu da mu in Allah ne maka wannan wahayi to sam'an wa ta'atan mun ji kuma za mu da'a wa in kana shay'un tasna'uhu lana in ko wani abu ne da kake mana ma'ana da kake ga zakai mana domin taimako dan ka kawar mana bala'i garin mu kada ya shiga tashin hankali kar a lankome shi a ruguza shi baki daya dabara ce sai suka ce fala hajata lana fihi to ya rasulullahi ba mu bukatar wannan dabara in dai ba ta wahayi bace in ta wahayi ce to ba matsala amma in tunani ne na ka kwantar da hankalinmu shi yasa ka ja mu mu kadai ai kun fahimci yanzu abin ya fita shi yasa ka ja mu mu iya al'ansar kake neman shawarar mu akan wannan to sai ce suka ce ba mu buƙatar wannan shawara ya rasulullahi ai hakuri laqad kunna nahnu wa haula'il qaum da mu da waɗannan mutane suna nufin wa su gatafan da mu da waɗannan mutane mun kasance ala shirki billahi da tare muke shirka da su wa ibadatil authani muke bautawa gumaka وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة كما الوقتين سوء أن متاني باس دا كدين سشي wani ɗan itace namu na wannan gari ma'ana su samu wani abu da za su ci na dabinin mu illa qiran sai idan sun zo mana a matsayin baki in mun sauke su saukar baki shine qira au bai'an ko ko kuma su sa kudin su su saya ma'ana ba mu taɓa samun halin da za a ce sun zo har su samu dabinan musu ci idan ba ta ɗayan wannan hanyoyi guda biyu ba ko dai su zo mana a matsayin baƙi tunda abokanmu ne da suna shirka tare mu ba su abu su ci ko kuma su sa kuɗinsu su saya muna jin wannan bayani fahina akramana Allah bil islam amma tunda Allah madaukaki ya girmama mu da musulunci ya karrama mu ya darasta mu da musulunci muka musulunta wa hadana lahu ya shiryar da mu zuwa ga musulunci wa a'azzana bika ya ɗaukaka mu ya buwa yadda mu akan sauran al'ummomi ya ba mu kai ka dawo cikinmu haka ne ko nutsihim amwalana ya za mu ba su dukiyoyinmu gashi muna tare da kai mun samu musulunci mun shiryu don me kuma za mu ɗauki dukiyarmu mu ba su ku gane tunaninsu sai suka ce wallahi la nu'tihim illa saif wallahi ba abinda zamu ba su banda takobi kawai abu abuga duk abinda za a karka da mu garin mu ne duk abinda ya same mu mun yadda kun ga wannan ai su sun kalli gefen maslahar addini saboda imani suka fifita ta akan maganar maslahar gari tunda ta bangaren sa aka kalle su yawa to shine sai suka ce fa sawwaba ra'yahuma take ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi ra'ayin su yace daidai ne dama kuma kun ga kamar yadda suka faɗa din ne ba wai wahayi ne akai masa ba dabara ce kuma ganin cewa kun san yana da kyau mutum ya rika fahimtar halin mutum mai kara idan mutum mai kara ne musamman kuma wanda yafi kowa ɗabi'a mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kara karar da ba za ta cutar da shi ko ta cutar da wani ba amma ba zai bari dan uwansa ya cutu ba zai gaya masa to kaga kai a dalili na fa kaza ya same ka to ya kamata in zama tare da kai in taimaka maka ni ga tunanin da nake dan in kawar maka bala'i to su kuma abin da suke kallo a'a tunda lamarin nan namu ne gaba ɗaya na addini to a kyale zancen maganar bangaren gari a zo a tinkare shi gaba ɗaya da sunan wato addini kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan din dama ita ce ya fi yadda da ita don ya kwantar da hankalinsu ya faɗi wancan sai ce to shi kenan wannan ra'ayi naku shi ne daidai kuma sai aka kyale wancan tunani waƙala sai ke cewa inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum yace wallahi wani abu ne dama kawai nake so in muku na alheri lamma ra'aitu ko lima ra'aitu al-arab ko lamma ra'aitu al-arab shine ansab yayin da naga larabawa gaba ɗayan larabawa qad ramatkum an qausin wahidatin sun zo tun sun tinkare ku sun kawo muku hari baki ɗayan su shine ma'ana an qausin wahida wani shi ma karin magana ne in aka ce an kawo maka hari ko wasu jama'a sun zo maka an qausin wahidatin ma'ana kwansu da kwarkwatar su sun kawo muku hari mun gane wannan yace da naga wannan abu ne shi yasa na so in kawo muku dabarar da zamu fita da mu da ku daga cikin wannan tashin hankali thumma inna allaha azza wa jalla sannan Allah subhanahu wa ta'ala walahul hamd yabo ya tabbata gare shi sana'a amran min indihi sai ya yi wani abu daga wurinsa shi ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda khazala bihi al'aduwa da shi ya tabar da wannan abokan gaba wa hazama jumu'ahum ya ruguza taransu wa falla haddahum ya lalata kaifinsu kaifin da suke da shi Allah ya lalata shi shine falla haddahu fa kana mimma hayya min zalik daga cikin abin da Allah madauki ya tsara wa musulmi domin wannan abu a ci nasara a kansa anna rajulan min ghatafan to ku ji wannan kuma wani faifan ne daban an samu wani mutumi daga kabilan ghatafan su wancan masu yawa din yuqalu lahu ana ce masa nu'aym ibn mas'ud ibn amir al-ashja'i radiyallahu ta'ala anhu sunansa nu'aym ibn mas'ud al-asja'i ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah inni qad aslamtu ni na musulunta a gurin yakin ya musulunta a gun ba wai da can ya musulunta ya zo yanzu ba a'a a gun yakin Allah madauki ya jefa masa musulunci yace inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami kuma kabila ta basu san cewa na musulunta ba gashi nazo famurni ma ita. ba ni umarnin abin da ka so ka sani wani abu in aikata shi domin taimakawa addinin musulunci faqala sai rasulullah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma anta rajulun wahidun yace to ai gashi kai kai kadai ne ba tawaga ce da yawa maballantana a ce za ku karfafa runduna ku zo ku shiga ku fito kuru-kuru ku yi wani abu fakhazzir anna mastata'ta abinda za ka yi mana yau shi ne khazil ka tabar ma'ana muna faɗin wannan dai muna fassara shi a karatun zaure a ce kalmar khuzilan taɓewa ba kalmar taɓewa ba shi ne fassararta ba ma'ana shi ne ka yi dabarar ƙin taimakon mutum ka bar shi ba taimako shi ne asali khuzilan ma'ana a nan kuma a wannan siyakin ma'anarsa ka je ka lalata mana tsarin waɗannan mutane ka yi wata dabarar da za ka kau da hankalinsu daga gare mu shi ne ma'anar wannan shi ne ma'anar hazil anna mastata ka yi dabarar da za ka yi ka kau da waɗannan mutane daga kanmu fa'innal harba hudu'a domin ku dama shi yaƙi ai ɗan dabara ne yaudara ce yaƙi yaudara ce da haka ya halatta a yaƙi a yaudara ba bisa alkawari ba in alkawari ne aka yarjejeniya a haɗu wuri kaza ko kada gefe kaza ya kaza wannan daban in an yi alkawari kar a saba amma in ana cikin yaƙi a samu wani ya je kai wani labari na ƙarya domin ya zira su su shiga wani halin da za a kai musu hari wani ya halatta shine irin wannan abin da ke to sai sai innal harba fa innal harba khud'a fa dhahaba min fawrihi take shine min fawrihi take anan fadhahaba sai shi nu'aym ibn mas'udin ya tafi ila banu ila bani quraiza ya tafi wurin banu quraiza wa kana ashiran lahum dama aboki ne nasu suna da abota abokin zama shine ashir fil jahiliya a zamanin jahiliya fadakhala alaihim sai ya shiga gare su wa qala sai yake cewa qad araftum wuddi iyyakum ku kun san soyayyar da take tsakanina da ku ni mutum ne mai son ku ya gaya mai hudawa wa khasatan ma baini wa khasatan ma baini wa bainakum da kuma keɓantacciyar alaƙar da take tsakanina da ku ku kun san haka qalu sadaqta suka ce ah ku da gaske ne mu mun san ka mun gamsu da kai qala sai yace fa inna quraishan laysu mithlakum to fa quraishawa ba daidai suke da ku ba quraishawa ba matsayin ku da ku ba matsayin su da ku ba al baladu baladukum ku wannan gari fa garinku ne ƙorin sha ku zuwa suka yi daga maka suke kuna gane abin fihi amwalukum a wannan garin na madina a nan dukiyarku take kasuwancinku a nan yake wa abna'ukum ƴaƴanku wa nisa'ukum da matanku duk a nan suke su ko sun baro da dukiyarsu da ƴaƴansu da matansu a maka sun zo garinku za su lalata muku gari la taqdiruna an tatahawwalu minhu ila ghairihi ba ku da damar da za ku bar wannan gari na madina ku koma wani garin ku yi wata hijira wa inna quraishan wa ghatafan su ku kabila quraishawa da kabilan ghatafan qad ja'u li harbi muhammadin wa ashabihi sun zo domin su yaki muhammad da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum wa qad zahartumuhum alaihi gashi ku kun taimaka musu akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana kun taimaka wa suwa Qurayshawa daga Tafan wa baladuhum wa amwaluhum wa nisa'uhum bighairihi garun su da kuma dukiyoyin su da matan su ba anan suke ba kamar yana faɗa didan su fa in asabu fursatan intahazuha in suka samu wata dama to za su yi amfani da ita wa illa lahiqu bi biladikum wa tarakukum muhammadan fantaqama minkum in kuwa ba haka ba in ba samu dama ba to za su koma garin su shine lahiqu bi biladihim za su koma garin su makka wa tarakukum wa muhammadan za su bar ku tare da muhammadu kuma yazo kanku ya rama kun ga ya zira su qalu sai suka ce famal amalu ya nu'aym to tunda haka ne ya nu'aym me ya shawara ya kake ganin za a yi kaga sun kamu kala sai yake cewa la tuqatilu ma'ahu ni shawara ta kar ku haɗu da ƙuran shawa ku yaƙi muhammadu ku rabu da su hatta yutukum raha'ina har sai sun har sai sun ba ku jingina su ba ku jingina dukiya mai yawa da kuma wasu daga cikin mutanensu qalu laqad asharta bir ra'ayi sai suka ce ai ko wannan shawara ta ka shawara ce kaga bai hude kana ba shawara wani abu na ƙarin dukiya ka kama shi suka ce laƙad a sharta bin ra'ayi wannan ra'ayi ku da ka zo da shi shi ne ra'ayi lalle mun yadda da shi wama za nu'aimun ala wajihihi take kuma sai ya juya ila ƙorashin ya tafi wurin ƙorashawa wa ƙala lahum su kuma ku ji abin da ya ce musu sai sai ƙorashawa ta'lamuna wuddi lakum ai kun san soyayya da take tsakanina da ku yadda nake son ku wa nushi lakum ni mai nasiha ne kuma gare ku qalu na'am suka ce wallahi ko mun sani qala sai yake cewa inna yahuda qad nadimu ala ma kana minhum yahudawa fa sun yi nadamar abin da suka aikata min naqdi ahdi muhammadin wa ashabihi na warware alkawarin da suka yi wa muhammadu da shi da sahabbansa sun yi nadama sun ji cewa da ba su yi wannan warware alkawari ba da suka yi wa innahum qad rasaluhu kuma sun aika masa sako kun ga fadi wannan ba ai ba amma a halin yaƙi duk ya halatta yace wa innahum qad rasaluhu ai su yahudawa sun aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sako annahum ya'khudhuna minkum raha'ina cewa za su karbi jingina daga wurinku ya dafa'una ha'ilaihi za su ba shi kaga can ba haka ya faɗa ba ji a ce ne su karba su aji nan kuma sai yake ga musu ai za su karba a wurinku za su miƙa wa muhammadu wannan jingina ta dukiya yarfa'una ha'ilaihi thumma yuwalunahu alaikum sannan kuma za su jibince shi a kanku ma'ana za su iya juyowa su taimaka masa tunda su suna da yarjejeniya rubutacciya tsakaninsu da shi in yaƙi ya zo masa za su taimaka masa in yaƙi ya zo musu zai taimaka musu don haka shirin da suka yi shi ne za su karɓi dukiya za su bashi kuma sannan za su yi kanku baki ɗaya fa in sa'alukum raha'ina fala tu'tuhum don haka in suka nemi ku ba su wata jingina to kar ku ba su thumma zahaba ila ghatafan kun ga wannan shi ma ya kama su tunda abin da ya faɗa waɗancan ɗin ne ya san za su yi ya zo ya kawo shi nan kuma sai ya ce kar a yi haka kar a ba su to sannan saura suwa saura ghatafan tunda dama runduna uku ne thumma zahaba ila ghatafan sai tafi wurin ghatafan fa qala lahum mithla dhalika sai ya ga musu irin abin da ya ga wa quraishawan makka su ma ya ba su wannan labari falamma kanat lailatas sabti yayin da daren asabar ya zo ma'ana ran juma'a da daddare in dare ya yi ran juma'a magariba tana yi sunansa mai daren asabar min shawwal a watan shawwal sanata hamsin a shekara ta biyar bayan hijira bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'athu ila ila yahud sai suka aika wa yahudawa suwa su quraishawa anna lasna bi ardi muqamin muna ƙasa fa ba ta zama bane ƙasan nan ba tamu bace wa qad halaka al-qura'u wal khuf gashi dawaki da raquma sun halaka an yi rashi fanhadu bina hatta nunajiza muhammadan ku zaburo tare da mu har mu kare muhammadu mu gama da shi fa arsala ilaihimul yahud sai yahuda suka aiko musu annal yawma yawmus sabti ku fa kun sani yau fa ranar asabar ce bai hude ko baya aiki ranar asabar to kaga tun daga nan Allah madaukaki ya sa plan din sai yazo daidai da wannan sai ran asabar aka je musu da wannan sako su ko bai hude ran asabar baya komai komai ba zai ba hatta aikin gida ba zai ba ko gyaran lambun sa baya yi haka yake zama ba shi da sanitation a asabar din sa ko yawwa wa qad alimtum ma asaba man qablana kuma ku kun san abin da ya sami waɗanda suka gabace mu hina ahdathu fihi yayin da suka farar da wata bid'a ran asabar suna magana akan waɗancan yahuda can zamanin baya yau bayan zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda Allah madauki ba mu labari a cikin suratul arafi wa ma'a hadha fa inna la nuqatilu ma'akum hatta tab'athu ilaina raha'ina kai tare ma da wannan duk da cewa asabar ce in ma da ba asabar din ba ce to mu ba za mu yaƙi tare da ku ba sai kun ba mu wani abu jingina falan ma ja'atkum rusuluhum bidhalika yayin da manzanninsu da suka jakadun da suka tura su kai wannan sako gun yahudawa yayin da suka dawo gurin quraishawa qalat quraishun wa ghatafan sai ku quraishawa da su mutanen ghatafan suka ce sadaqakum wallahi nu'aym wallahi nu'aimu ya muku gaskiya ma'ana abinda nu'aim ibn mas'udin nan ya faɗa zai faru wallahi kun gashi ya faru za su nemi a ba su wannan abin nan mai sunansa jingina gashi ko sun nema ɗin fa ba'afu ila yahuda sai suka aika wa yahudawa inna wallahi la nursilu ilaikum ahadan wallahi ba za mu turo muku wato kowa ba ba abinda za mu ba ku la dukiya la mutum fakhruju ma'ana hatta nunajiza muhammadin ko fito tare da mu har mu kare muhammadu faqalat quraiza sai quraiza suka ce sadaqakum wallahi nu'aym su ma quraiza su su banu quraiza su ma suka ce kaga ko wallahi ashe abinda nu'aymun din ya faɗa da gaske ne ba za su ba mu wannan jingina din nan ba fatakhadala alfariqani shikenan sai kowanne bangarorin nan guda biyu kowanne zuciyarsa ta karye aka fasa taimakon aka warware zancen wannan ya taimaka ma wannan kun ga dabarar yaki wa dabbatil furqatu baina sufufihim aka samu kuma rabuwar kai a cikin sahunsu shine dabbat sai abin nan rabuwar kai ya kutsa cikin su ya shiga cikin su wa kharat azaimuhum karfin zuciyarsu yayi rauni shine kharat ya raunana duk gaba ɗaya suka raunana wa kanal muslimuna yad'una Allah ta'ala lokacin kuma musulmi suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma astur auratina wa amin rau'atina ya Allah ka amintar da al'auran mu ma'ana iyalin mu da ƴaƴan mu da matan mu nan ya Allah ka sa su cikin aminci wa amin rau'atina ya Allah ka fidda mu ka sa ka amintar da mu daga tsoron da muke ciki shine rau'a rau'a shine tsoro ka amintar da tsoron da muke ciki ma'ana ka fidda mu daga tsoro ka samu cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali wada a rasulullahi sallallahu alaihi alal ahzabi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan waɗannan rundunonin yaki fa qala sai ki cewa Allahumma munzilal kitab ya Allah mai saukar da littafi sari'al hisab mai gaggawar hisabi ihzimil ahzab ya Allah ka ruguza waɗannan rundunoni Allahumma hzimhum wa zalzilhum ya Allah ka girgiza su kuma ya Allah ma'ana ka ruguza su kuma sannan ka girgiza su zimhum ma'ana ka sa su fadi a wannan yaki kuma ka girgiza su ka tsorata su da aka yi wannan addu'a kuwa Allah ya amsa gashi wa qad sami Allahu du'a rasulih sallallahu alaihi wasallam wal muslimin Allah ko ya ji addu'ar manzansa da musulmi wannan addu'a da suka yi Allah sai ya karbe ta fa ba'da an dabbatil furqatu fi sufufil mushrikin bayan wannan abin nan rabuwar kai ta kutsa ta shiga tsakanin su mushrikai wasara bainahum at-takhadhul wannan fasa taimako da kin taimako ya shiga tsakaninsu arsalallahu alaihim jundan min rihi sai Allah madauki kuma ya aiko musu ya jarrabe su da wata runduna runduna ba ta dan adam ba runduna ta guguwa guguwa mai tsanani kuma da iska mai sanyin bala'i Allah maɗaukaki ya turo musu faja'alat tuqawwidu khiyamahum wannan iskar da guguwar sai ta rika tumbuke khaimomin da suka yi domin abu inda aka zauna wajen wata guda kaga dole ai sheman shemomi wannan shemomin da suka yi iska ta daga su baki daya ta tada su daga aiki wala tad'u lahum qidran illa kafa'atha ko nam illa kafa'atha bata bar musu hatta tukunya ba da take bude dan ai girki a cikin ta sai face ta kifata wannan guguwar saboda karfin guguwar tukunya sai da ta kife ta koma wato saman ta koma kasa kasa ya koma sama wala tunuban haka nan kuma wato turken da ake daure shema shine tunub mun karanta wannan a baya illa qala'athu sai face ta tumbuke shi ai kun san shema yadda ake yin ta turke ake yi sai a daure igiya sai ta rike rumfa inda ba ba gwafa suke kakkafawa irin tamu tunda ba itatuwa isassu yau abinda aka samu gefe hudu za a yi sai a yi tanti haka a sa a kwafa nan a kafa nan a kafa nan to iska gaba daya sai da ta tumbuke su baki daya wala yaqirru lahum qarar kai ba su da wata matabbata da take tabbata gare su wa arsala jundan min al malaikati yuzalzilunahum aka kuma turo wata rundunar daban ta mala'iku suke tsorata su suke musu barazana suka girgiza su wa yulquna fi qulubihim ar-ru'ba wal khawfa suka jefa wato firgici da tsoro a cikin zukatansu wannan shi ne abinda Allah maɗauki ba mu labari duk a cikin suratul ahzab yayin da Allah maɗauki turo musu waɗannan abubuwa wanda ya firgita su har da kansu suka wargaje suka gudu suka tafi kunga yaƙi ba a yi fuska da fuska ba amma kuma an ci nasara a kansa wani duka da ikon Allah wa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi tilka al-lailatil barida al-qarisa a wannan dare mai sanyi da sanyin kuma mai tsanani shine qarisa yawan ana cewa bardun qaris sanyi mai tsanani shi wannan sifa ce ta sanyin shi kansa wato dare ne mai sanyi sanyin mai tsanani a wannan dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki Huzaifa ibn al-Yaman ya aiki Huzaifa mun san Huzaifa sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama ya atihi bi khabarihim dan ya zo masa da labarin mai halin halin da waɗannan mutane suke ciki ya shiga cikin su ya samu labari fawajadahum ala hadhihi alhala sai ya same su a wannan yanayi asalin nan ya gutsure mana kissar al-imam ahmad ya kawo ta da fadi ita kissar haka nan muslim ya ruwaito ta ran da ake cikin wannan hali an sha yunwa yunwa mai tsanani ta kimanin wata guda abinda ake samu a ci a sa a ciki dan kadan ne sai dabaru nan da can to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi yayi sallah sai ya juyo ya tinkari sahabbai sai ke cewa waye a cikin ku zai iya tashi ya je ya shiga cikin waɗannan mutanen da sharadin ya dawo ya je ya dawo ma'ana kenan kada ya yi wani abu na fitina ya yi wata tsokana kada ya kai wani hari yadda za a kashe shi shine abin da ke nufi da sharadin zai dawo wane ne zai shiga cikin waɗannan mutane ya samu min labarinsu ya dawo zai samu aljanna aka shuru gaba ɗaya kowa yunwar ya motsa a tashi daga wurin fa motsi saboda tsabar yunwa kowa ya kasa cewa na'am ya rasulullah gani kuma aljanna fa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya ƙara raka'a biyu ya sallama ya jiyo ya sake maimaita wannan magana shiru aka kasa cewa komai ya sake yin wata raka a biyu ya juyo ya sake maimaita wannan sau uku ba mai iya motsawa duk hankali a tashe yake ga tsoro da firgici ga yunwa ba mai iya motsawa shine a lokacin da ya ga ba mai amsa sai ce ina huzaifa shine sai kira huzaifa kun ga huzaifan sa shi aka yi sai ce ka tashi ka je cikin mutanen nan ka je kai kaza kai kaza kai kaza shine ya tashi yace yana tafiya yana jin kamar ya fasa ya dawo saboda tafiyar da ƙire yake saboda tsabar yunwa makamin nasa yi masa nauyi ga makami a hannunsa da kibiya da kwari da baka da komai amma nauyi suka yi masa ya ce amma sai da ya samu wani ƙarfi ya laɓaɓa ya shiga cikinsu ya lullube kansa yadda ba za a gane shi ba da ya shiga cikinsu ana tsananin iskar nan gefen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai babu wannan iskar babu wannan tsananin abinan sanyi din amma su a inda suke akwai haka yana shiga wurin ya lababa har sai da Allah madauki ya taimake shi da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ba a gane shi ba har sai da yaje dab da inda Abu Sufyan yake shugaban tafiya gaba ɗaya na kafirai ya ganshi shi da shi har yake cewa wallahi ba dan yewa Annabi alƙawari ba zai tada wata fitina da za a yi wani abu bai ce kawai ya samu dama da kashe shi zai da shi kenan to amma ya san in yi wannan kuma shi ma ba zai fita ba to sai ya saurara to lokacin da tsananin su kuma ya musu tsanani a sanyin ya sanyi shi ne abu sufiyan ya miƙe ya yi jawabi ya ce ya ku jama'a kun ga dai yau mun daɗe a wannan wuri kuma ga wannan hali da muke ciki zafin iskan nan da zafin sanyin nan ba zai bari mu iya zama a wannan gulma ba mu da gun zama a nan dole mu tashi ni dai tashi zan yi zan tafi to shi ne sai wannan shawar amma kafin ya jawabi sai da ya ce kowa ya dubi makocinsa ya kama hannunsa kowa daga cikinku ya kama makocinsa dabara irin ta huzaifa kafin wani ya taba hannunsa sai ya tafki hannun na kusa da shi ya ce waye kai kafin shi wannan na kusa da shi ya tafke shi ya ce kai waye shi sai kama na kusa da shi sai kai waye sai ce ni ne wani wani shi ke nan sai ya kyale shi da aka ba a gano shi ba kaga da shi aka tambaya da an gano waye shi sai wannan dabara shi ke nan sai abu su fiye wancan bayani sai aka ce ai shi ke nan tashi za a yi tafiya za a yi to shi ne ya laɓaɓo ya samu dama ya fito daga wannan hali har ya dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a boye kuma ya bashi wannan labari to wannan shi sai ya gutsure mana yadda abin ya faru sai sai waƙar ta hayya ulin rahili lokacin su sun kintsa za su kama hanya su tafi faraja a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi rahilil qaumi ya bashi labarin tafiyar mutanen cewa gashi nan za fa su kama hanya tafiya za su sun tsorata fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad radda Allahu aduwahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari bayan ku Allah madaukaki ya watsa ya kori abokan gabansa bi ghaizihim da fushinsu lam yanalu khaira basu samu wani alheri ba kamar da Allah madaukaki bamu ya bamu labari a Qur'ani wa kafallahu wa kafahu Allah qitalahum Allah madaukaki ya isar masa ya kassu fasadaka wa fasadaka wadahu ya gaskata alƙawarinsa wa a'azza jundahu ya kuma buwa yadda rundunarsa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hazama al-ahzaba wahdahu ya ruguza rundunonin nan baki ɗayan su shi kadai faraja'a ila al-madinati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma madina yaki ya kare wa kanat ghazwatul khandaq wannan yaki na khandaq an yi shi ne sanata hamsin min hijira a shekara ta biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi shawwalin a watan shawwal ala asahhil qawlaini a maganganu guda biyu mafi inganci wa aqama al mushrikuna muhasirina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun tsaya nan sun tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin da musulmi shahran aw nahwa shahri wata guda wata guda suka yi ana tsare musulmi sun kasa fita ba kasuwanci ba abinci ba komai wata guda kaga dole hankali ya tashi wa yabdu ba'da al-jam'i bayna al-masadiri yace abinda zai bayyana bayan mun tattara abinda yazo daga masadir daga ma'ana yana nufin littafan da suka bayyana wannan kissoshi hadisai anna zamu iya cewa bidayat fardil hisari farkon sa musu wannan takunkumi da aka zagaye su kanat fi shawwal abin ya fara ne a shawwal watan shawwal wa nihayatuhu karshen shi kuma wannan abin fi dhulqa'dati a watan dhulqa'da ne kaga an fara a shawwal an kare a dhulqa'da wata guda wa inda ibn sa'd a wurin ibn sa'd annan sirafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya juye baya ya koma min al-khandaq ya koma madina daga wannan wuri kana yawmul arbi'a ranar laraba ne lisab'in baqina min dhilqa'dati 23 ga watan dhilqa'dati wato kwana bakwai ya rage a cikin a watan dhilqa'da ya kare shine ma'anan lisab'in baqina kwana bakwai ya rage ga watan dhilqa'da kaga kenan ran nawa kenan 23 yace inna ma'arakatal ahzab wannan yaki na ahzab lam takun ma'arakata khasa'ira ba yaƙi ne na hasara ko ta dukiya ko kuma ta wato rayuka ba bal kanat ma'arikata a asabin yaƙi ne da aka yi na kada zuciya shine ma'arikata a asab lam yajri fiha qitalun mirrir ba ai wani yaƙi mai tsanani a cikin wannan yaƙi ba illa annaha kanat min ahsamil ma'ariki amma ana lissafa yaƙin da aka ci nasara a kansa aka ruguza abokan gaba to ana lissafa shi gashi ba a kashe wato mutane da yawa a cikinsa ba fi tarihin islam a cikin tarihin musulunci ana lissafa yaƙi mai tsanani da aka yi ci nasara a cikinsa to ana lissafa shi ta mahadat an takazulul mushrikin ya haifar da shine ta mahadat ya yi mahad ya haifar da wato tabewar mushrikai da rashin taimakonsu wa afadat anna ayata quwwatin min quwwatil arab cewa alamar ta ya fa'idantar da kuma cewa alamar ƙarfi daga cikin ƙarfin larabawa ko kuma ayyata ba a aya ba an na ayyata ƙuwacin cewa kowanne irin ƙarfi kowanne irin runduna min ƙuwacin arab daga cikin rundunonin ƙarfin larabawa la ta stati'u istisalal ƙuwacin sagiracin lati tan mufil madinati ba za su iya tumbuke ƙaramin ƙarfin nan da ke garin madina kuma yake haɓaka ba karfin musulmi kenan li'an al-araba domin ku larabawa lam takun tastati'u an ta'tiya bi jam'in aqwa mimma atat bihi fil ahzab larabawa ba za su iya tattara rindinar da suka iya tarawa a wannan yakin ba in ka sake cewa su sake haduwa ba za su sake iya haduwa ba tunda ku aka hadu wannan aka ruguza su to magana ta kare ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجل الله الاحزاب shi yasa yayin da Allah madauki ya kori waɗannan rundunoni annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kamar yadda zo a cikin sahih bukhari al'ana naghzuhum a yanzu ne zamu yaƙe su ma'ana yanzu ne da ma'ana daga yau ba dai su yaƙe mu ba sai dai mu mu yaƙe su mu ne masu ƙarfi a kansu mu zamu yaƙe su yace wala yaghzunana ba za su yaƙe mu ba yaghzunana ne ba yaghzuna ba haka yake a bukhari eh nan ya sa wala yaghzuna kaga in sa yaghzuna zai zama da nasba ko jazma ba haka bane kwa eh al'ana a yanzu tun daga yau naghzuhum mu za mu yaƙe su wala yaghzuna na ba za su yaƙe mu ba nahnu nasiru ilayhi mu ne masu takawa mu je gare su ma'ana daga yau duk yaƙin da za a yi a wurin su za a yi kun ga kwatin daga nan nan ba a sake rundunar da ta sake zuwa kawo hari madina ba su fitar da aka yi can wurin su ake zuwa yaƙin ta'if da fathu makka da aka yi da hudaybiya kun ga duk aikin aka yi wajen makka ba a sake dawa ariyar madina an yi wani abu batun daga wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan wannan adun kula shine yakin al-ahzab ya kare kenan da abin da ke cikin sa na darussa ba mu ware dai lokaci da muka fidda darussan a ciki ba ban sani ba ko wasu daga cikin ku za su iya mana wani kokari irin yadda muka yi a hijira su dan zakulo mana abubuwan da za a iya fa'idanta na fa'idoji a cikin wato wannan ma'ana zai zama kamar muraja'a ga masu sha'awa insha Allah in akwai niyyar yin haka da sha'awar haka nan gaba za mu tashi kan gazwati bani quraiza kun ga yanzu tunda bani quraiza sun ba da hannu ga kafirai an yi wannan yaki kun ga ashe maganar alƙawari ta warware laifin waye laifin yahudawa ne an yi alkawari da su sun warware don haka nan gaba abinda za mu ji yadda aka yi da banu ƙuraiza a madina aka wato gama da su allah swt ya ƙara taimakon addininsa ya ƙara mana ilimi mai amfani ba mu damar aiki da iliminmu a kodin namanta tunasar da mu kissar hassan da tsoron nan da ya yi bai mu karanta makon da ya gabata ibn ishaq ya ruwaito ta malamai sun yi magana akan ingancin wannan kisa cewa bata inganta ba dama na su mana bincike a kanta a wasu malamai sun yi bayani na farko isnadin alhaithami ya ce da ifi ne banda wannan suka ce hassan bin thabit inda ya tabbata matsoraci ne irin wannan tsoron ai ba kuma ta kisar abin da ya faru ko makon da ya gabata na yadda bai iya zuwa ya kashe wannan mutumi ba har safiya ce ta kashe shi da sauransu da haka yake suka ce da mun samu a waƙoƙin mutanen da ba sa son hassan tun da mawaƙi ne da sun masa hija'i da wannan ba a taɓa samun wannan ba ku cewa mawaƙa ku ba sa barin irin wannan abu za su rubuta wani abu da za su kai raddi ga hassan ibn thabit su ce matsoraci ne ya yi kaza ya yi kaza ya kaza da haka isnadin mai inganta ba kuma waɗannan abubuwa ɗin min alƙara'in lati tadullu ala dha'fil qissa والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك